الله الرحمن الرحيم قال الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته في علم الحديث قال وجاز أن يبدل بالنبي رسوله والأكس في القوي وسامع بالوهن كالمذاكرة بين حتما والحديث ما تره الرجلين ثقتين أو جرح إحداهما فحسب واحد أبح ومن روى بعض حديث الرجل وبعضه عن آخر ثم جمل ذلك عن ذين مبينا بلا ميزن أجز وحذف شخص حذلا مجرها يكون أو معدلا وحيث جرح واحد لا تقبلا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء زمان بير a wannan daura ta mu ta alfiya ta wannan shekara ta 1444 meladiya malam ya ce wajaza an yubdala bin nabiyyi rasuluhu wal aqsu fil qawiyyi ya halatta a canza kalmar annabi a canza kalmar الرسول ده النبي والعكس هو أجنز كلمة النبي الرسول ده النبي وتويا هلتا جمي رواية إذن يروي شهديسي ده جمال منسى مال منسى يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يشي قال النبي صلى الله عليه وسلم ko in shi malamin ya ce ƙala nabiyu sallallahu alaihi wasallam shi ya tashi ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan ya halatta fil qawiyyi a maganar da take mai ƙarfi magana da take mai ƙarfi a gurin malamai yawa daga cikin malamai akan wannan suke kamar Hamad ibn Salama Ahmad ibn Hanbal har zuwa su al-Khatib al-Baghdadi su al-Imam nawawi al'iraki da sauran malamai da dama suna cewa saboda annabi da al-rasul duk abu ɗaya suke nunawa duk dai suna nuna manzo sallallahu alaihi wasallam zati ɗaya suke nunawa ce ƙalar nabiyu daidai yake da ƙalar rasulullah abu ɗaya ne dai ba za a fahimci maganar ta koma gurin wani ba daban wanda ba shi ya yi maganar ba za ka suka ce babu laifi imam ibn salah ibn salah shi a takrirat din sai sai yana cewa la yajuzu yana cewa la yajuzu saboda sun ce akwai bambanci tsakanin ar-rasul da annabi kamar yadda aka sani malamai sun bambanta tsakanin ar-rasul da annabi sun yi sabani wajen ta'arifin menene annabi menene ar-rasul to amma dai ala ayi halin suna nuna cewa akwai bambanci fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin kaga ya nuna cewa akwai ar-rasul akwai annabi to suka ce tunda da bambanci to bai dace ba malamin ka kaji ya ce qala rasulullahi kai ka ce qala annabi ko ce qala nabiyullah kai ka ce qala rasulullah kuma suka yi hujja da hadisin al-bara ibn azib wajen addu'ar bacci wa nabiyyika alladhi arsalt da yazo maimaitawa ya ce wa rasulaka alladhi arsalt ya ce a wa nabiyyuka alladhi arsalt to amma dai magana sahihiya shine ya halatta wancan hadisi da al-bara ibn azib yana magana ne akan al-azkar abinda ya shafi alfazun zikir lafazan da ake zikiri da su ko addu'a waɗannan ana son a tsaya akan su ba tare da canza su ba amma abinda ba zikiri ba ba addu'a ba wannan an canza ar-rasul da annabi wajen kikaito maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babu wani abu babu wani haufi a ciki ko wadanda suke tsanantawa amma babu babu wata abin nan matsala akan sa Hammad ibn Salama ce wata rana ya ga Affan albajirin sa Affan ibn Muslim as-Saffar da Bahas ibn Asad suna canza annabi da ar-rasul wato abin suna canza wato kamar a ce sun zo sun ganin ar-rasul ne alhalin kuma a nuskar annabi ne sai su canza shine sai ke ce amma antuma fala tafqahani abadan ko dai ba za ku fahimci komai ba har abada wato yana so ya nuna musu cewa babu dalili da zai sa ku ta wannan canje canje hakanan salih ibn ahmad ibn hanbal ya tambayi mahaifinsa ahmad ibn hanbal game da canza rasulullah da annabi imamu ahmad ya ce arju allah ya kuna bihi bas fata na wannan babu laifi to wadda ita ce magana mafi inganci cewa jaza an yubdala bin nabi bin nabi rasuluhu wal aksu fil qawi sai kuma ya zo maganar as-sama' ala al-wahd as-sama' ala al-wahd wato mutum ne ya ji hadisi daga malaminsa amma jin da ya yi akwai rauni a ciki akwai rauni wajen sauraron hadisin to shin in ya tashi bai ruwaya zai yi ruwayar hadisin nan ya yi shiru ba tare da ya yi bayanin kaifiyar da ya ji hadisin akwai rauni a cikinta ba shi ne ce wa sami'un bilwahani kalmu zakara bayyana hatman wa sami'un bilwahani wa sami'un bil wahni wanda duk ya ji hadisi amma jinsa ya zanto akwai rauni a ciki kal muzakara kamar wanda ya ji ta hanyar muzakara akwai abinda malamai suke cewa muzakara muzakaratul hadith muzakarar hadith shine ka hadu da wani malami ko wani malami da wani malami su hadu sai su yi muzakarar hadisan da kowa yake da shi to anan anan kowa zai rika kawo hadisan da ya ruwaito daga malamansa in ya kawo sai ya ce sai shi ba da ya ce nima na ruwaito wannan hadisin ta hanyar malami na daga wani daga wani daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba ce to akwai hadisi a babi kaza na ruwaice shi haka su ce shine majlisul muzakara suka yi al muzakara fil abwab babin mashi ala al khuffain hadisi nawa kake da shi sai ya faɗa nima ina da hadisi kaza babu abin nan salatul abin nan misali a ce salatul duha hadisi nawa kake da shi sai ya fada shi ba sai ya fada to wani lokaci in hadisan suna da yawa sai a yi muzakara kawai da ababi kawai adadin hadisai ce ai ababi kaza na rawaci hadisi kaza ni ba ababi kaza na rawaci hadisi kaza to wajen muzakara kamar ka ce musaffa ga makaranta alqur'ani suka zauna shi musaffa musaffa ba guri ne na karantarwa ba ana yi ne don kowa ya rike ya tuna haddasa ko ya kara tabbatar da haddasa yake da ita to haka su ma suke yin muzakarar hadisi don wannan muzakarar ita ke sawa hadisin ya zauna a kwakwalwa ba tare da ya kuce ba ce muzakaratul hadisi ihya'uhu muzakarar hadisi shine raya hadisin babu muzakarar hadisi tafiya yake sauraka suna yin muzakara hatta da waɗanda ma ba su cancanci a yi muzakarar da su ba mutum ya zo ya ajiye wata kuyangarsa ko wata irisa ya yi ta karanta masa hadisansa ita ba ta ba sun mai yake faɗa ba amma dai shi ya san mai yake sa yake ta wani lokaci al'amash al'amash yakan yi muzakara har da ma akuyarsa kama akuyarsa ya ta haddasa na haddasa na ko ya shiga ƙauye ya tara mutanen kauye kawai ya ta musu haddasana ƙara haddasana kawai shi bukatarsa ya tuna abinsa kada ya tafi to mutumin da ya zo ana muzakara sai ya ji hadisi a lokacin da ake muzakara daga bakin malamin to wannan ba majalisi ne na tahdis ba ba majalisi ne na ba da hadisi ba don haka wannan sama ɗin wannan jin da ya yi a cikin wannan yanayin yana da rauni saboda a lokacin ai kokari suke su faɗi adadi mai yawa don haka ba lalle ne a samu dab ɗin hadisin yadda ya kamata ba kamar waɗanda suke musaffa za a ga wani lokaci ana tsallake ƙa'idojin tajwidi ana ƙetare saboda so ake akai wata gaba to kuma a ce wani ya zauna a nan ne zai koyi karatun ƙur'ani kaga zai koyi abubuwa ba yadda suke ba to saboda haka majalisul muzakara ba majalisin abinan tahammul bane ba guri ne da kake daukan hadisi a nan ba to in ka zo ka ji hadisi daga malami a lokacin da yake muzakara da wani ko kuke muzakara da shi to kakka je ka faɗa ka ce haddasa na fulan sai ka faɗi cewa a muzakara ne saboda wanda zai ji hadisin daga wajen ka ya gane cewa sama'in ka daga wajen sai yana da rauni an gane ko? to kaga ana yace kal kal muzakara yayi misali misali da ita dan ba ita ce kadai sababin samun rauni a cikin sama ba aka iya samun rauni a cikin sauraron hadisin da kai ta hanyoyi daban-daban daga ciki akwai wannan ita al muzakara din shi yasa ce kal muzakara kamar wanda zai ji min ghairi asal misali wani ne yazo zai ba da hadisi amma ba daga asalin littafinsa ba ya baya ka shi daga asal daga wani littafin ba asalin nashi ba kaga wannan shi ma samadin yana da rauni ko kuma sanda ake sanda ake karanta masa hadisin wato lokacin da ake karanta masa hadisin yana yana magana da wani kaga anan bai bada hankali sosai ba lokacin da ake karatun wataƙila a zo wani abin da ke da kuskure a wuce ba tare da ya karama wato ya juya ko wani ya ja hankalinsa suna magana aka karanta hadisan to waɗannan hadisan da aka karanta ba hankalinsa baya kai wannan suna sama din yana da rauni dan tana yiwa a tsallake wani abu ko ayi wani abu na kuskure bai ji ba a wuce a haka kai kuma ka dauke shi a cewa haka malamin yake yake ruwayar abu to shi ma wanda yana da rauni ko ko yana gengedi ko yana gengedi ko shi mai karantawar musahif ne yana yawan lahan yana yawan bata karatu don wani lokaci za ka ga mai jan bakin in ba a samu wanda yake kwararre ba sai ta karanta ba daidai ba shi kuma malamin ya yi gyara masa ko don saboda yana jin nauyinsa ko kuma kurakuran sun yi yawa in ya ce zai ta gyara to abin ba zai ba zai kare ba akwai wani yana jan baki sai dai a haƙura a tafi a haka amma aka ce za a gyara masa to wajen gyaran ba duk za a cinye lokacin da ya fara a tsaye da shi a ce ba haka yake da ya fara a tsaye da shi to wani kuma za a ji nauyin gyara masa to kaga anan kai da ka zo kana jin harisin daga wannan da yake karatun kuma yana ta kwambale to kai ma haka za ka ɗauki harisin da kwambala to shi ma wannan kaga sama'a ne da yake da wahani yake da rauni yake da rauni akwai waɗanda za a zo ana karanta musu hadisan suna gaggadi amma kuma hankalinsu yana tare da mai karatun kamar ibn kathir yana cewa suna karatu a jan sirikinsa abul hajjaj al-mizzi yana gaggadi amma yana gyara musu gaggadi yake amma yana gyara musu to shi hadisi yana da fadi da yawa ba kamar alqur'ani ba alqur'ani zaka iya samun mutum biyu uku suna karantawa malami sau a lokaci daya za ga yana sauraron su mutum biyu suna karanta masa suna masa ardi kuma yana gyara wa kowanne saboda shi alkur'ani abu ne da Allah ya sauƙaƙe shi wala ƙaryar sarar ƙur'ana da zikir amma babu wala ƙaryar sarar hadita ina tuna malaminmu shek abdallah shaƙiƙi dr abdallah shaƙiƙi ya koyar da mu alƙur'ani a lokaci ɗaya za ka samu mutum uku suna karanta masa kuma yana gyara musu da wannan ya kuskure zai juya gyara musa a haram ma za ka irin waɗannan saboda ƙur'ani yana da tashi kususiyar to wannan shi ne abin da yake faɗa cewa duk wanda yake ya ɗauki hadisi bilwahan ta hanyar da ya ɗauka akwai rauni bayyana hatman to dole wanda ya yi bayani kai ya wuce ba tare da ya bayani ba wannan shi ne hukuncin sai kuma ya zo da maganar hukuncin wanda zai ruwaci hadisi ɗaya daga mutane guda biyu dukansu amintattu ko kuma ya ruwaci hadisi ɗaya daga mutane guda biyu ɗaya amintacce ɗaya ba amintacce ba ɗaya fiƙa ɗaya kuma majiro amma kuma duk ya ji hadisan daga wajensu ya ji daga wannan ya ji daga wannan to sai ya haɗa su lokacin da ya zo ba da ruwayar ki haddata na fulan wa fulan sai ya kawo hadisin da siyaki daya to ka iya in ka ji kai daga ma daga wannan malamin da ya jiyo daga biyu ya faɗi biyu ka iya goge daya cikin malamansa kabar daya to shine yace wal hadithu ma tara ar-rajulin thiqatayn aw jurih ihdahuma fa hadfa wahidin abih yace wal hadithu ma tara hadisin da ka ganshi ma anan shardiya ce ba na ma ma intara amma da cewa intara din ma zai zai yi wannan hadisu intara haka yake naka ha to
ba haka bane yawwa wal hadithu ma tara ko da cewa in tara dan in ban ma din ma'anar ta in in ka ganshi wato an rajulaini ai hala kaunihi marwiyan an rajulaini an rawaito shi daga mutane biyu sikataini amintattu ko wannan su daga ciki amintattu au jurih ihdahuma ko kuma an soki ɗaya daga cikin mutanen biyu a nan ya kawo shi da sigar mu'annas ihdahuma saboda wazni saboda awon waƙar kai ya kare amma ahaduhuma yake nufi amma ya kawo shi da sigar ihdahuma yana nufin ahadun rajulaini aw jurih ihdahuma ay ahadun rajulaini ko kuma an soki ɗaya daga cikin mutanen biyu fa hadfa wahidin abih to ka halatta shafi ɗaya daga cikin mutanen biyu wato ya halatta ga shi mai ba da hadisi wa ga mai ruwayar hadisi in ya tashi ruwaitowa ya shafi ɗaya ya faɗi idan duka kowanne ya ruwaito hadisi kowanne ya ruwaito hadisi sai dai shafi sika kaga in sika ne guda biyu in duka sika ne guda biyu amintattu ne duka biyu sun ruwaici hadisi in ka shafe ɗaya kamar ɗaya kaga babu wata matsala hadisin zai tafi a miƙe ba tare da an soki hadisin ba misali hadisi ne daga abu huraira al'araj ya rawaito shi sayyid ibn musayyib ya rawaito shi sai ka shafe a'raj ka bar sayyid ibn musayyib kaga dai hadisi yana da miƙe amma in dai sika ne dai majruh in ka safe sikan ka bar majruh din to wani na iya sukan hadisin yace wannan hadisin ma an samo shi ta hanyar wani wani ruba-ruba saboda haka sai hadisin ya zama ba a karbe shi ba sauraka anan illa tafi tafi karfi kamar hadisin thabit thabitul bunani an anas da aban ibn ayyash an anas thabitul bunani an anas hadisi ne tabbatacce babu matsala min asahi asanidil anas thabit al bunani an anas amma aban ibn ayyash aban mai rauni ne kwarai da gaske kuma shi ma yana ruwaya daga anas to sai ka ruwaici hadisi ko malamin ka ruwaitar maka hadisi daga thabit al-bunani wa aban ibn ayyash al-anas kaga ɗaya amintacci ɗaya mai rauni sai ka goge thabit sai ka bar aban kaga shi kenan hadisi ga wanda bai san asalin hadisin ba zai rushe shi saboda thabit abin nan saboda aban ibn ayyash matruk ne matruk ne mai rauni ne kwarai da gaske a gurin malaman hadisi saboda haka yake cewa fahadfa ihdahuma abih kana iya shafe daya daga cikinsu zaka samu imam muslim a cikin sahihinsa yakan yi irin wannan wani lokaci yakan ruwaci hadisi ta hanyar malamai guda biyu daya majruh daya sika daya majruh amma sai ya faɗi sikan sai ya bar sai kinaya ga majruh din sai ya ce wa akhar حدثنا فلان وفلان وآخر ولوكتي سكتي آخر وذاك جسام ابن لهيئة مثالي أروى حديث تهنير ونس daga cikin abin nan da kuma hanyar ibnu lahiya misali a ce laith ibn sa'ad da kuma ibnu lahiya to sai laith ibn sa'ad sai ce wa akhar kaga bai faɗi akhar din ba akhar din aka bincika ta wasu hanyoyin hadisi sai a gano ibnu lahiya ne ibnu lahiya kuma yana da launi to wasu suka ce ba da wani amfani wa akhar din me amfanin kara shi tunda dai mai rauni ne me ne sai an faɗe shi ma ko an yi kinaya a kansa wasu suka ce a taksirul turuq ana san dai hanyoyin hadisin zanto suna da yawa yasa aka faɗi aka faɗa abin nan bukhari za ga irin wannan ce an ata ibnu abi rabah wa ghairihi ce ata ibnu abi rabah rawaito hadisi daga ibnu jurayj an ata ibnu abi rabah wa ghairihi ba tare da ya faɗin waye gairar din ba ya yi kinaya a kansa to sai kuma ya faɗi hukuncin wanda a hadisi ne guda ɗaya amma ya ruwaito wani sashinsa daga wani rawi wani sashin kuma sai ya ruwaito shi daga wani wato hadisi ne guda ɗaya amma ba ya dashi ruwaito shi sai ya ruwaici sashinsa ya ji sashinsa daga ɗaya daga cikin wasu malamai wani sashin kuma ya ji su daga wani wani malamin sai kuma ya haɗa su gaba ɗaya sai kasu a siyaki ɗaya to shi ya hukuncin wannan cewa marrawa ba'da hadithin ar-rajul wanda ya ruwaito sashin hadisi daga wani mutum wa ba'dahu an akhar ya ruwaici wani sashin kuma daga wani daban summa jamal zalika sannan ya tattara wannan hadisin an zaini an zaini daga su biyun duka ya hada su a cikin isnadi haddathana fulan wa fulan sannan sai kawo su yakin gaba daya mubayyinan bila maizin mubayyinan tare da yin bayani amma bai bambance wani bangare ya ji ba daga wannan kuma wani bangare ya ji daga wannan zai ce na fulan wa fulan wa fulan wa kullun qad haddathani ta'ifatan min wa ba'dhum yazidu ala ba'd amma kuma bai bambance wannan bangaren daga wakaji ba wannan bangaren shi kuma daga gun wakaji amma dai ya ce kowanne daga cikinsu haddasa huta ifatun kamar yadda zuhuri ya yi a hadithul ifki yana da cikin sayul bukhari ya ruwaci hadithul ifki daga malamansa daban-daban ya ruwace shi daga urwa daga sa'id ibn al-musayyib ya ruwace shi daga alqama ibn waqqas ya ruwace shi daga ubaidillah ibn abdullah ibn utba dukkaninsu sun ruwaci wannan hadisi daga aisha to da ya kawo hadisin duka ya ce haddasa ne urwa wa sa'id ibn musayyib wa alqamat ibn waqqas wa ubaidillah ibn ibn abdullah ibn utba an aisha wa kullun qad haddathani ta'ifatan minhu wa ba'dhum yazidu ala ba'd wa dakhala hadith ba'dihim fi ba'd yace wa ana aw'a bi hadith ba'dihim min ba'd to haka sai ya kawo siyakin kissar if kagar da aka yi wa Aisha da tsawonsa har ƙarshen abin da ya faru to kaga anan ya hada wajen malamansa hudu ya ce kuma kowanne wani bangare ya gaya masa na labarin kuma yake cewa wadda kala hadisu ba a fi ba hadisin sashinsu ya shiga sashi akwai inda suka ittifaki akwai kuma inda suka rabu sannan wa ana au'a bi ba'd hadithin bi ba'd fi kiyaye hadisin wasu akan wasu to kuma sai ka siyaki ba tare da ya bambance ba ya haɗe su guri guda to shine yace mubayyinan yayi bayanin cewa wannan sashi wato ba duka ne yaji hadisin daga wajen su ba bila maisin amma bai tantance wani bangare yaji daga gurin wannan ba wani bangare yaji daga gurin wannan shine bila bila maisin ai bila tamyizin bila faslin ajiz to ka halatta wannan abinda ya yi daidai ya yi bai kuskure ba saboda dukkaninsu amintattu ne dukkaninsu amintattu ne ba ba kada wani haufi cewa akwai wani mai rauni a cikinsa ya gaya masa wani labari daga cikin labarin nan tana yi wa ba za mu iya gane ina ne mai raunin yake ba mai wani labari ne cike yake da rauni don haka ka tattara ka zubar duka a dukkan su amintattu ne saboda haka ya ce ya halatta wa hadfu shakhsin huzila a nan an hana ka goge ɗaya daga cikin waɗannan hukun ko hudun adadin waɗanda suka ba da labarin dole ka bar su a haka kan ka goge wani kamar yadda a baya can mun ce ana iya goge ɗaya saboda mai saboda kowanne ka ji hadisin duka a wajensa amma a nan bangare-bangare ka ji wani bangaren ka ji shi daga wannan wani bangaren ka ji shi daga wannan to kaga in ka shafe wani kuma ka bar maganarsa a ciki to kaga ka ɗora maganarsa akan waɗanda ba su suka faɗe ta ba an fahimci bambanci da wannan da wancan wancan duka hadisin kowanne ya faɗe shi gaba ɗaya amma wannan hadisin gaba ɗayansa kusan kowa ya ba da contribution ne na wani bangare ya ba da tashi gudunmawa wajen ba da wani labarin bangaren abin da ya faru to in ka shafe sunan shi to bangaren sawa ka dora wa kenan cikin waɗanda ka ambata waye ya faɗi shi kenan kamar ka yi ka musu ƙarya kenan to shi yasa ya ce wa hazfu shakhsin hudhila an hana ka goge mutum ɗaya daga cikin wannan hudhila ay muni'a wannan lamun lamun abin nan, wannan alif aliful itlaq ce ba ta tasniya bace mujarrahan yakunu aw mu'addalan cikin waɗannan da ya ambata duka ba wanda za ka goge sawa'un an yi an soke shi an masa jarhi ko kuma an abin nan mu'addalan ko kuma wanda aka aka yabe shi ne ko wanda ke adali ne ba wanda za ka goge wa haithu jarhu wahidin la taqbala to amma in aka samu ɗaya daga cikin waɗannan akwai guda ɗaya da aka soke shi cikin waɗannan guda uku ko hudu da ya ambata to ba za ka karɓi hadisin ba gaba ɗaya saboda a nan ba ka san wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin hadisin nan na na wannan wanda aka soka ɗin ba bare ka ka tsame iya wannan labarin kaga kowane ɓangare cikin hadisin yana yi wa ya zama shine na mai raunin to tunda akwai wannan gaurayewar to sai ka haƙura gaba ɗaya wa idil tabasat ne gusila thawbu kullu ba ba magana ba magana yayyafi ko wani abu da baka san ina ina abin nan ba ina najasa ta taba ba idan ta ayyana najasa su musila mahalluha to anan baka san ina ba najasa take ba to sai gaba ɗaya sai ka sai ka hakura da hadisi to shi yasa aka ce kakka goge in akwai majruhi a cikin kakka goge shi domin ka goge majruhi ka bar masu sika din to wanda bai sani ba in yazo zai karba hadisin gaba daya amma in ka bar shi a ciki in ka na farko in duka sikat ne ka goge wani to za ka ɗora ma wani maganar da ba shi ya faɗi ta ba aka hana in kuma majruhi ne ka goge shi to gaba ɗaya ka daidaita hadisin kenan ya zama karɓaɓɓe to shi yasa kowanne ne aka ce kada ka yi sai ya ce wa haisu jarhu wahidin la taqbala yayin da aka soki ɗaya daga cikinsu kuma shi kenan kaka karɓi hadisin gaba ɗaya
قال المصنف رحمه الله تعالى آداب المحدث قال وأشرف العلوم علم الأثر فصحح النية ثم طهري قلبا من الدنيا وزد حرصا على نشر الحديث ثم من يحتج إلى ما عنده حدث شيخا أو حدث ورد للأرجح ناصحا وحث ابن دقيق العيد لا ترشد إلى أعلى في الإسناد إذ- أعلى في ال- أعلى في الإسناد إ- idza ma jahila إذا ما جهل
adabul muhaddis to wannan ya shiga wani mabahasi sabo wanda shi ne nau'i na 41 a wajen ibn salah a cikin muqaddimarsa a ta littafin sa ulumul hadith adab jam'u adab ne adab yana nufin wata ɗabi'a da mutum ya zanto yana da ita da za ta hana masa yin abin da zai ji kunya ya zama yana da wata malaka ta'simuhu ko ta'simu man qamat bihi an amali ma yashinu ya zama yana da wata dabi'ar da za ta hana shi yin abinda zai ji kunya wannan shine ake kira adab Ah, adab ana samun shi ta hanyar karantarwa ta hanyar tarbiya ta hanyar riyadatun nafs ka saba wa zuciyarka ka saba wa kanka yadda kake saba wa gaɓoɓinka wato ta hanyar training ka saba musu motsi saboda motsa jiki da kake yi to haka nan duka sauran ɗabi'unka annafs alƙalb za ka saba masa al'aƙal duk za ka iya saba masa wani abu wanda bai saba da shi ba duk wani abu da ka ga a jikin ɗan adam to yana iya karɓar sabo abinda ba- bai bai saba da shi ba yana iya dawo ya saba da shi إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا كو أنا إلمي تهنير كويو أنا حق- koyon haƙuri ta hanyar juriya yanzu to kana jure abubuwa in sun same ka sai ka koyi haƙuri haka nan ilimi shi ma kana samun su da haka to haka duka wata gaba hatta kwakwalwa take tare da kai takan yi kasbin abu ta hanyar riyaza mutum ya zo haddar alkur'ani sabo za a ɗan fara bashi sadara biyu uku da an yi tafi an tafi an tafi sai akai rabin shafi an tafi an tafi sai akai shafi ɗaya a haka haka sai kaga yana iya karɓar shafi biyu ma har akai fiye da haka ma sanda zai zo da farko abin kamar ba zai yiwu ba saboda a lokacin kwakwalwar ba ta saba da hakan ba amma tafiya na tafiya kwakwalwar tana ƙara buɗewa tana ƙara sabawa sai kaga cewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta saba da komai don haka komai ana sabawa da shi shi ne abin da ake cewa riyada riyada riyada ce riyada ba kawai ana nufin motsa jiki a dukkan wani abu naka kana iya tarwidin nafsi alai tana iya tarwidin akali sauraka komai ana iya koyansa ta hanyar maimaita shi ko zama da waɗanda suka iya suna maimaita maka shi har ka iya sauraka a nan yana maganar adabul muhaddis al-muhaddis a nan duka wani wanda yake da alaka da ilimin hadisi sawa'un ya tumbatsa ko kuma wanda yake mai farawa ne duka ya shiga cikin kalmar al-muhaddis saboda ka al-hafiz ya shiga al-muhaddis ya shiga al-musnid ya shiga al-mumli ya shiga duk sun shiga karkashin kalmar al-muhaddis to shine sai yake cewa wa ashraful ulumi ilmul athari fasahihi niyyata thumma tahiri wa ashraful ulumi mafi daukakar ilimin muka ilmul athari ilimin hadisi shi afdalul ulum mafi daukakar ilimin muka shi da ashraful ulum ilmul athar shine ilimin ilimin hadisi anan aka ce al-athar ya kunshi duka hadisi marfu'i hadisi mawqufi ibn salah cewa ilmul hadisi ilmun sharif ilimin hadisi ilimi ne mai daraja domin mai domin ilimi ne da yake taimaka maka wajen sanin ingancin maganganun da aka danganta su ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da ayyukansa da kuma ba shi kariya ta hanyar kore masa abin da bai faɗa ba ta hanyar kore masa abin da aka jingina zuwa gare shi kaga wannan shi ya ba wa ilimin daraja sannan kuma shi ilimi ne da kowa yake da bukatarsa dukkan wani wanda yake magana ta addini yana da buƙatar ilimin hadisi yana da buƙatar hadisi idan mutum magana yake akan aƙida to shugaban masu aƙida shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka maganganunsa da ayyukansa da koyarwarsa su za su yi masa jagoranci wajen bayanin aƙida din idan magana yake akan tafsiri shugaban masu tafsiri shine annabi sallallahu alaihi wasallam haka maganganunsa da ayyukansa su ne abu na farko da zai fassara alkur'ani da shi ana maganar fiqhu maganar bayanin hukunce hukunci to hukunce hukunce duk wani hukunci wajabci ko haramci ko sunniya ko istihbab ko karaha ba za su tabbata ba sai da dalili dalilin nan shine abin da aka samu daga alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dole ta nan ake iya tabbatar da abu wajibi ne ko kuma abu haramun ne ko mustahabi ko makaruhi ko mubah a shi kaga babu wani wanda zai yi magana ta addini ba tare da ya buƙaci ilimin hadisi ba saboda ka shi ilimin hadisi ilmin ne khadim shi yana yi wa kowa hidima duk duk wanda yake khadim to in babu shi a guri shiga matsala ake yau a ce hall din nan babu masu kula da shararsa babu masu kula da abubuwan da sun lalace duk babu su kana ga hall din zai zaune ba zai zaune ba saboda ka ana buƙatarsa duk wanda ake bukata a guri to yana da daraja yana da daraja in babu shi guri ba zai zauna ba saboda ka yace ashraful ulum saboda ta'addukin da yake da shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da abin da yazo da shi alqur'ani Allah subhanahu wataala ya alkawarin tsare shi na nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ya alkawarin tsare alqur'ani babu wani wanda zai iya shigar da wani abin da baya ciki ko ya cire abin da yake ciki ba ce an gane shi amma mafi mahimmancin abin da yake tsara alkur'ani shi da tsara ma'anar alkur'ani ya zanto abin da alkur'ani ya zo da shi ma'anoninsa suna nan ba su canza ba ba ta yadda za a yi ma'anoninsa su samu kariya sai da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ashe cikakkiyar cikakkiyar bada cikakken bada tsaro ga hay- alqur'ani shine bada tsaro ga wato tabbatuwar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam don ba haka ba to kowa zai rika wasa da ayar alqur'ani yana ajiye ta inda ya ga dama to shi yasa yace ilmul hadith ilmun ne sharif saboda ilmun ne khadim yahtaju ilayhi kullu ahad wa huwa la yahtaju ila shay la yahtaju ila ahad sai yake da kafafuwansa to sai yace to tunda haka yake fasah alfa nan fa fa fa ce fasiha ce alfa alfa alfasiha ay tufsihu amma qablaha kamar ka ce to inda tunda haka yake tunda haka hadisin nan yake yana da daraja kuma daraja ba kankanuwa ba to abin da ya kamata kai da ka danganta da shi sahihin niyya to ka gyara niyyarka ka gyara niyyarka lokacin da ka zo neman hadisi lokacin da kake ba da hadisi domin innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa a thauri sufyan thauri ya tambayi habib malamin sa habib ibn abi thabit a cewa yaushe ne zai ba shi hadisi wato yaushe ne zai har- karantar da shi shi ne ya ce da shi hatta ta ji- ta ji unniya har sai na ji niyya ta tazowa na sai na samu ikhlasi ba zan baka hadisi lokacin da nake jin wani abu na na riya ko wani abu na neman sa- shuhura ba zan baka shi lokacin da na san zan yi maka shi don Allah ne saboda wani lokaci sanda mutum zai ba da hadisin wani abu zai bujiro masa ko na na isa ko na girman kai ko ko na nuna cewa shi wani ne to yayin da suka ji wannan kaikayin a zuciya sai su dakata ba su ba da hadisi ba amma ibn zai da cewa inna li dhikri al-isnad fi nafsi ko fi al-qalbi khuyala inna li dhikri al-isnad fi al-qalbi khuyala ambatan isnadi yana sa wa zuciya wani irin ji da kai cewa yana da asali na hadisai iri-iri daban-daban hanyoyi daban-daban to sai sa masa wani irin jiji da kai to ka tsarkake zuciyarka daga irin wannan saboda haka a babu wani abu wanda yake da wato aiki wanda yake da daraja sosai kamar neman hadisi da karantar da shi ga wanda ya nufi Allah ga wanda ya nufi Allah kamar yadda Imam Nawawi yake cewa la a'lamu amalan afdala من طلب الحديث آه، لمن أراد به وجه الله لا أعلم عملا أفضل من طلب الحديث لمن أراد به وجه الله من قا أيكن دي كي نيمان حديثي با إلي من حديثي أما قا وان دي في الله دش باين في الفهري با باين في نونا ينونا إسابة تشيني نتشي فصحه النية كإنغان تنير كسبور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى sai ce sun matahiri sannan kuma ka tsarkake zuciyarka sun matahiri kalban minar duniya sannan ka tsarkake zuciyarka daga kwaɗayin duniya ka tsarkake zuciyarka daga kwaɗayin duniya saboda isar da saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gadan annabci ne gadan annabci ne kuma isar da saƙon Allah wazifa ce ta annabawa aiki ne na annabawa saboda haka su kuma aikinsu ba sa neman lada a kansa ko wani abu na duniya suna yin shi ne don Allah to haka nan wanda ya tsaya a matsayinsu to ya kamata yi koyi da su a nan wanda ya tsaya a matsayinsu kulla as'alukum alaihi min ajr to shi ba ya yi koyi da su a nan kada ya rika duba abin da zai samu a'a ya duba isar da sakon Allah subhanahu wataala da yake yi ko kuma tsayuwar da yake tsayuwa ce a makwafin annabi sallallahu alaihi wa sallama to shi yasa yace thumma tahhir qalban min ad-dunya wa zid hirsan ala nashr al-hadith sannan kari akan abin da ya gabata ka ƙara kwaɗayi da himmatuwa wajen yaɗa hadisin da kaji saboda annabi ya ce ballighu anni walau aya ku isar da abin da kuka ji daga wajena nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa ballaghaha kama sami'aha wa rubba muballighin aw sa aw aw amin sami annabi yayi addu'a cewa wanda ya ji magana ta yi kiyaye ta ya isar da ita kamar yadda ya ji ta to Allah subhanahu wataala ya haskaka masa fuskarsa addu'a annabi ya yi masa bi nudratil wajhi hasken fuska ranar gobe kiyama yau matabiyar dojo annabi ya yi masa addu'a ya zama cikin wannan wato tawaga waɗanda fuskarsu za ta yi haske saboda wanda zai yi wannan kaga wanda zai kisa ya samu wannan to yi kokari ya isar da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi yasa ce li yuballighi shahidu minkum al-ghaib li yuballighi shahidu minkum al-ghaib wanda yanzu yake nan ya halarta ya ji to ya isar ma da wanda bai zo ba wanda bai halarta ba to sannan sai ya ce thumma man yuhtaj ila ma indahu haddatha shaykhan aw hadath anan yana ishara zuwa ga sinnut tahdith malamai sun yi sabani cewa sai mutum ya kai dan shekara nawa ne zai kafa majalisun ba da hadisi akwai wasu shekaru ƙayyadaddu da sai ya kai su ne sannan zai ba da karatun amma in bai kai wannan shekarun ba baya halatta ko makaruhi ne ya yi hakan to shi ne ana yake ishara zuwa ga cewa a'a wanda duk aka buƙaci abin da yake tare da shi na hadisi sun man yuhtaj ila ma indahu ay min al hadisi wanda duk aka buƙaci abin da yake tare da shi na hadisi haddasa to ya ba da wannan hadisin shaikhan au hadath dattijo ne shi ko ko yaro ne dattijo ne ko matashi ne karami a nan ya yi wa kalmar hadath sukuni waƙafa bis sukun ƙalu li'annaha lugatu rabi'a luga ce ta kabilar rabi'a suna tsayawa akan sukuni warad dalil arjahi nasihan wa hath to ma indahu haddatha shaykhan aw hadath wannan ishara ce kamar yadda muka ce zuwa ga sabanin da malami suke da shi akan yaushe kamata ya bada abin da yake tattare da shi na hadisi wasu suna ganin sai ya kai sinnul rushdi sai ya kai shekara arba'in. shine sinn al-ashad falamma balaga ashuddahu wa balaga 40 sana sai ya kai shekara 40 wasu ma suka ce a a sai ya kai shekara 50 domin shine intiha'il kuhuda ya zama dattijo kenan sannan zai fara bada hadisi a wasu daga cikin magabata suna suna rike da wannan wasu kuma suka ce a a ai kawai ya fara bayarwa duk sanda ya ga ana da buƙatar abin da yake tare da shi ya yi karatun kuma ga masu buƙatar su san abin da ya karanta ya koya musu to kada ya koya abin da ya sani ya karantar da su wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin magabata kuma da dama daga cikin magabata sun sun fito sun karantar a lokacin suna shekaru na na yarinta kafin su zama wani abu kafin su girma sun fito sun karantar kuma ba tare da an samu annakir ba ba a samu wanda ya yi musu inkari akan haka ba akwai dr ali imran ali muhammad imran ko muhammad ali imran yana da littafi mai suna almutasaddiruna fi sinni al-20 famadun almutasaddiruna fi sinni al-20 famadun للتأليف والتدريس والقضاء والإفتاء ya tara sunayen malamai waɗanda suka fara karantarwa suna 'yan shekara ashirin ko ƙasa da haka suka fara karantarwa wasu suka fara da rubuce-rubuce wasu ma suka zama alƙalai wasu suka zama masu ba da fatawa amma ba su wuce shekara ashirin ba ko ƙasa ma da ashirin a ciki ya ambaci kamar imamu malik ya fara karantarwa yana ɗan shekara sha bakwai sha bakwai malamansu suka ce ilimin da kai ya isa a ce ka fara karantarwa haka na ibn uyaina sufyan ibn uyaina shi ma ya fara karantarwa yana ɗan yaro yana yaro ƙarami haka na imamu shafi'i imamu shafi'i yana shekara sha biyar ya fara karantar da da mutane imamu bukhari yana shekara sha takwas tun yana shekara sha shida ya fara rubuce-rubuce ta ƙazayar sahaba wa tabi'i littafi ne da ya tattara irin hukunce-hukuncen sahabbai da tabi'ai yana shekara 16 ya rubuta shi a fara karantar wato yana shekara 18 haka nan al- a- a cikin na baya-baya ibn abi zaid al-qayrawani ibn abi zaid al-qayrawani ya rubuta littafin sa ar-risala wannan risala da muke karantawa malamai manya-manya suka yi mata sharhi irin su qadi abdul wahhab amma shekaransa lokacin shekara 17 sanda ya rubuta risala da tana yan shekaru saba'in ma suna suna abin da alhakim wanda muka ambata abu abdullah naisaburi alhakimun naisaburi muhammad ibn abdullah shi ma ya fara tahdisi yana shekara 16 shi ma bai wuce shekararsa 16 ba hakanan aljuwaini imamul haramain aljuwaini ya fara karantarwa shekarsa ashirin ibn al-jauzi ma'ruf ibn al-jauzi abu al-faraj rahman ibn al-jauzi ya fara karantarwa ina ɗan shekara sha uku ɗan shekara sha uku yadda yana daga cikin waɗanda suka fi kowa talifi ko suka ci kowa yawan rubuce-rubuce a tarihin malaman musulunci ibn taimiyya yana shekara sha shida ya fara koyarwa suyudi mai wannan alfiya da muke karanta yana shekara 16 shi ma ya fara karantarwa to suna nan da dama saboda haka yayin da mutum ya ji ya karanta kuma ana bukatarsa to yana iya fara karantarwa kuma galibi za ka ga malamansa su suke bashi wannan damar ce to yanzu karatunka ya kai ka karantar mu yanzu ba bukatar sai ka yi tafkan malaminka ai sai dai ga ka daina zuwa karatu ma ina wani ai ya bude wani majalisi ba ya samun lokaci ba ya da lokacin zuwa karatu ya bude wani majalisi saboda ka sun sa karatu a can sai dai ka neme shi ka rasa shi ya gudu saboda zai ya zama malami shi ba zai jira ka yi masa rasa ijaza ba wani malamin mu yana cewa yana ce mun kwanaki ya kamata karantarwa ta yi maka yawa ka samu wasu daga cikin ɗalibanka su rika yin karantarwar a madadinka na ce ai tun sun yi gaba yanzu ba wani ɗalibi na da yake in ba zan so ce zo ka yi wanda ka zai ce baya da lokaci wallahi mun sa karatu a kuka za muna yi a kuka za sannan ya ce wa radda lil arjahi nasihan وحثا ورد للأرجح sai ya mayar da mai neman ya ba shi hadisi ga wanda ya fi dacewa wato wani ne yana da ilimi na hadisi sai aka zo za a karanci wani juz'i na hadisi a kunsa amma ya san cewa wannan karatu wanda zai fi shi iya ba da shi daidai to yana daga cikin ladabi sai ce ka je gunwani zai fi baka wannan abin ko saboda isnadinsa na wannan ruwaya ya fi nawa ko ko a ya fi itikanin wannan hadisan je ka gurinsa yana mai nasiha ga wannan da ya zo nema a wajensa wanda addinin nasiha to kaga wannan idan ba a samu matakan farko ba wannan ba za ta samu ba matakan farko da ya fara fada fasahihin niyyata thumma tahiri qalban eh qalban min ad-dunya in ba an samu tsarkake zuciya ba da gyara niyya to ba zai yadda ba in wani ya zo neman wani abu na ilimi a gunsa ya ce ga wane ya fi da sanin abin nan je ka wurinsa ba zai yi wannan ba to shi yasa sai in an samu kyakkyawan niyya sannan za a samu irin wannan to duk sanda ya wani ya zo neman wani abu na ilimi a gurinsa sai ya ga cewa akwai wanda ya fi shi a wannan babin to shine sai ya mayar da shi zuwa ga al'arjahi al'arjahi wanda ya fi shi ko dai saboda isnadin da yake da shi ya fi nashi ko kuma a'a saboda yana da wasu murajjihat ya fi itikanin waɗannan abubuwa a kansa to sai ya mai da shi zuwa gare shi sai ya ce wa ibnu daqiq al-idi wa ibnu daqiq al-idi na ga naka babu wako eh ibn da Eh, amma da waudin ai zai fi zan saboda magana ce sabuwa ai zama adafi kuma baitin ba zai kare ba gaskiya
وابن دقيق العيد لا ترشد إلى أعلى في الإسناد إذا ما جهله ابن دقيق العيد يقول أما إذا متن يدرو وجنك نيمان حديثي akwai wani can yana da isnadin wannan juz'i da ya zo zai karanta abunka da isnadin da ya fi naka zama a'la naka isnadin nazil ne amma shi wancan isnadin sa a'la min isnadika kun san ulul isnad yana daga cikin matlab babba a gurin malaman hadisi to sai kasancewa akwai wani wanda aqdam minka fi sama'i hadha al-juz' saboda haka yana da ulul isnad isnadin sa yafi zama ali to ibnu ibnu ibnu daqiq al-eid ibnu daqiq al-eid muhammad ibn ali sai yake cewa la turshid ila a'la fil isnad karkace ya tafi gurin wancin saboda isnadin sa yafi uluwi idza ma jahila idan ya zama jahili akwai wanda zaka samu suna da ruwaya amma kuma ba su da ilimi ba su da fikihunta saboda ka kakka dubi ulul sanadi kawai ka tura mutum ka ce ya je gunwa ne ya yi sama'i in ya zama in ya zanto jahili ne banda wannan ulul isnad din ba abin da yake da shi saboda haka ulul isnad kadai yadda shi ibnu daqiqil yake gani ba sifa ce murajjiha ba idan ya zanto da jahilci sai dai idan ya zanto kun yi daidai da shi amma shi ya dara ka da ulul isnad to sai ka ce to a jigunsa abin da yake nufi kenan
قال رحمه الله تعالى ومن يحدث وهناك أولى فليس كرها أو خلاف الأولى هذا هو الأرجح والصواب أهل النبي حدث السحاب وفي السحاب حدث الأتباع يكاد فيه أن يرى الإجماع na'am to anan zai yi magana ne akan ɗalibi ya karantar ga malaminsa ko kuma wani wanda yake ya fi shi a gurin yana nan shin zai karantar ko kuwa a ladabi zai sa ya ki karatu inda akwai wanda ya ɗara shago shin wanda yana daga cikin babin ladabi in ya zo guri aka ce karantar sai ya duba ya ga akwai wanda ya fi shi ko akwai malaminsa ko kuma wani amma ya ɗara shi a ilimi ya ce a ina daga cikin ladabi ba zai yi magana gawa ne ko ban karantarwa gawa ne to shi ne yake faɗar hukuncin wannan ya ce wa man yu haddis wa hunaka aula falaisa kurhan au khilafal aula wanda duk zai ba da hadisi a tare da cewa ga wani wanda ya fi shi cancanta ya ba da wannan hadisin ko saboda shekarunsa ko saboda iliminsa ko saboda ulowus sanadinsa ko dai da wani dalili wanda zai sa ya ga ya fi cancanta to amma shi duk da haka ya ba da hadisin falaisa kurhan ai laisa makruhan wannan ba makaruhi bane ba abin ki bane aw khilafil aula ba kuma abin da ya sabawa yadda ya dace ba ba abin da ya saba ya kamata ba eh ba abin da ya saba ya kamata ba zaka ce ai ya kamata a ce ya hakura tun daga wani to shine malam yace hadha huwa al-arjahu wanda ita ce magana mafi rinjaye saboda karfin dalilinta was-sawabu ahdan nabiy haddatha as-sihabu was-sawabu kuma abinda yake daidai abinda yake daidai saboda me ahdan nabiy haddatha as-sihabu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai ai sun ba da ilimi ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma sahabbai akan tambaye su su ba da ansa akan nemi wani hukunci a gurinsu da suka sani su faɗa ba sa cewa tun da annabi yana mu ba za mu yi magana ba sai dai a je gurinsa suna bayarwa kamar hadisin hadisin asif wani wanda ya ɗauki wani aiki ya yi zina da matarsa aka je a cikin hadisin za ka je na ce inda ne a kana asifan a ciki za ta ce fasaltu ahlal ilmi a cikin hadisi za ta ce ya tambayi malamai kaga kenan ashe akwai akwai akwai ahlul ilmi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana tambaye su haka malamai suka ce wannan hadisin ya nuna cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu bada fatawa masu bada fatawa kuma da an rawaito cewa daga cikin waɗannan da suke bada fatawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al-khulafa'ur rashidun ko waɗannan halifofi guda hudu na annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar da umar da usman da ali haka nan akwai abdurrahman ibn auf haka wani akwai ubay ibn ka'ab haka nan akwai mu'az ibn jabal duk da yarintarsa akwai zaid ibn thabit shi ma duk da kankantarsa a lokacin to duk sun kasance sukan yi fatawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan ya nuna kenan koda akwai wanda ya fi cancanta bai hana wanda ya kamata ya sar- ya karantar ya karantar koda a gabansa ne ma duk ba ba- ba ba a hana wannan ba cewa fi sihabi haddatha al-atba'u haka nan a zamanin sahabbai a zamanin sahabbai tabi'ai su ma sun bada hadisi a zamanin sahabbai kaga sahabbai sun fi su cancanta da su su ne almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye amma wannan bai hana sa- tabi'ai su ma su karantar a zamanin su ba haka nan ah, wa fi sihabi haddatha al-atba'u yace yakadu fihi an yura al-ijma' kusan ma ana iya cewa a ga an ga ijma'i akan wannan akan wannan albayhaqi a cikin kitabinsa al-madkhal ya rawaito daga abdullahi dan abbas ah, yana gaya wa almajirinsa sa'id ibn jubair cewa haddith ka je ka bada hadisi sai sa'id ibn jubair yake cewa uhaddith wa anta shahid na rika bada hadisi ga ka kana nan sai ya ce awalaysa min ni'amillahi alayka an tuhaddisa wa ana shahid fa idza akhta'ta 'allamtuka ashe baya daga cikin ni'imar Allah da ya maka zanto ka baya da hadisi ina nan in kai kuskure in gyara maka saboda haka su da kansu sukan ce wa ɗalibansu su karantar saboda ita kanta wannan wata ni'ima ce to shi ne ya ce ya kadu fihi an yura ijma ya yi kusa ma a ga ijma'in malamai a kan wannan abinda ya sa ya ce ya yi kusa saboda akwai waɗanda suka ɗan tirje su suna ganin ba zai yiwu ba inga akwai wanda ya fi ka kai ka ce za ka yi magana don kai haka kamar ka saba ladabi ah, kamar ah, ibrahim النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي لعامر بن شرحبيل الشعبي idan suka hadu a guri to Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai ba yadda yayi magana in dai har ya hadu da Sha'abi ba yadda yayi magana yana ganin kamar Sha'abi na sama da shi bai kamata yana gun ba shi a ji tashi ta bakin sa ah haka nan ah, Ibn Ma'in yana cewa idza haddathtu fi baladin wa fihi mithlu Abi Mushir Ali ibn Mushir شيء إذا حدثت في بلد وفيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق ابن معين yake cewa idan na je gari a garin nan akwai wani mutum kamar Ali ibn Musir Ali ibn Musir wani ɗaya daga cikin malamai ne na hadisi mutumin Sham to saboda girman sha'aninsa a gurin ibn Ma'in sai ki ce in na je gari akwai mutum kamar Ali ibn Musir kuma na ba da hadisi to ya waje ba a aske min gemu na kaga gemu abun su muhi abu ne mai muhimmancin gaske wanda aske shi kamar yi wa mutum horo ne kuma an masa ukuba an wulakanta shi to kamar in dai har zan je to ya kamata wannan gemin na ma a aske shi saboda banda kunya to saboda haka kaga akwai daga cikin malamai waɗanda su suke ganin suke ganin in akwai wanda ya fi cancanta a gari to ba sa son su ba da hadisi har ma yana cewa inda da zai yi hadisu bil baldati wa fiha man huwa aula minhu fa huwa ahmaq duk mutumin da zai zo gari a cikin garin akwai wanda ya fi shi cancanta shi kuma ya tafi yana ba da hadisi to wannan wawa ne in ji shi ya hayar to saboda wannan sabanin da aka dan samu shi yasa ya ce ya kadu ya yi kusa an yura fihe an yura al'ijma'u ya yi kusa a sami jawa'i ba don an ɗan samu ɗan turari ba waɗanda suka saba wa abin na
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نعم ايمان
sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai kuma karatu na gaba insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi